أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gama magodiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu dama halarta wannan masallaci na as-sahaba a wannan yammaci na alhamis ɗaya ga watan zulqa'ida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda yau majalisi ne na aqida inda muke karanta kitabut tauhid sharhi na abdurrahman ibn nasir as-sa'di da yake ce mishi alƙaulu sadid fi maqasid at-tauhid satin da ya gabata muna cikin babu ma jaa fi kathrati al-halif inda mun karanta hadisin Salman hadisin da Imam at-Tabarani ya fitar da shi da sanadi mai kyau yau zamu karanta wa fi sahih an Imran bin Husayn قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يأتي وفي الصحيح المصطلح idan aka ce wa fi sahih ana nihin imam bukhari ya fitar da shi ina fatan mun gane shi yasa wasu malamai suka ce idan ya ce wa fi sahih yana nihin ya zo ya tabbata a cikin hadisi ingantacce in ba haka ba wanga hadisin bukhari da muslim duka sun rawaito shi daga imran bin husayn radiyallahu anhu Allah ya rada shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace khairu ummati qarni mafi alkhairin al'ummata qarni wanda suka rayu da ni wanda suka zamna da ni bi mana annabi da sahabbansa kenan su ne mafifici koko su ne mafifitan al'umma mafi alkhairi wanda suka rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun samu wannan falalan ne da ɗaukaka kasancewa annabi na tare da su wahayi na sabka daga Allah maɗaukakin sarki don warware musu matsalolinsu da kuma shiryar da su zuwa ga hanya managarciya madaidaiciya sannan kuma annabi na musu bayani kai tsaye game da abin da Allah ya sabkar na wahayi kasancewa sun tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ganshi sun rayu da shi kuma shine malamin su wannan ita ce babbar falala da tafifita su akan dukkanin sauran al'ummomi famman ladina yalunahum sannan wanda suka biyo bayansu kenan tabin al'umma wanda suka fi kowa alkhairi bayan wanda suka gabata su ne wanda suka biyo bayan karnin da annabi da sabansa suka wuce su ne tabi'ai kenan su kuma sun samu falalan haduwa da almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsakaninsu da annabi mutum guda ne ina fata mun gane na zamaninsu an fi samun nagarta kuma babu gurɓacewa saboda munana aqidu ba su riga suka yawaita ba koda sun zo ma akan yi maganin su saboda akwai shiga-shigan malamai da suke wannan lokacin don magance irin wannan matsalolin thumma alladhina yalunahum sannan wanda suka biyo bayan su wanda suka biyo bayan su kenan sune tabi'ut tabi'in almajiran tabi'an da suka riski sahabbai قال عمران عمران يتشي فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة سيتشي بن سنبا النبي يا أنبتشي bayan karnin shi biyu ya ambata ko uku shi yana tsammanin annabi ya ambaci karni uku bayan karnin shi wanda mafi ingancin zance dai karni biyu ne kamar da za mu zo mu ji a yanzu thumma inna ba'dakum sannan bayan ku قوما زعصا موسى متاني يشهدون ولا يستشهدون زعصا دنگا بعد الشيدة تنبا أنيم الشيدة سوى زعصا دنگا بعد الشيدة كافن أنيم الشيدة سوى نفعت من قال أقولنا شيء كنونا كرمشن كلا وسو da kuma gaskiyarsu a zarbabi daga wuga ba da shaida kafin a nemi shaida dandun mai yin haka an fi tsammanin ƙarya a cikinsa sama da ya gaskiya na fata mun gani ba a neman shi da su za su yi azarbaɓi su yi gaugawa wurin ba da shida wanda kuma hakan yana daga cikin walakanta al'amarin shaida kamar da abin da ke faruwa yanzu kamar da kuke gani idan ka je bakin justice ko ka je meri akwai mutanen da suke zamnanin masu ba da shaida don ka biya su kawai ka zu gyaran wata takarar aihuwa ce da makamantansu sai a ce maka ka kawo shaidu da ke nuna cewa kai tabbata a yayin agada su ne su suna nan zamani da ka fito wurin sai su ce ta menene shaida kake nema mujin ba da shaida ka tabbata wanga dan garin gani aifaffen agada su ne sai ka ba su jika ko jika kaga sun mai da shaida mi ƙarya da za su ci abinci karkashinta wanda ko shakka babu irin waɗannan su ne annabi ke nufi da makamantansu Allah ke shi mai kare haka idan ka je bakin justice akwai su wanda suna zamne cin su da shan su kalkashin shaida ƙarya ne za su yi shaida a kanka don su samu wani abu sawa'un sun san ka ko ba su san ka ba balma za a iya haɗa kai da wasu su ba da shaida kan mutumin da ba ɗan ƙasa ba ne ba akan wani abu da za a wasu Allah kiyaye to wannan hadisin yana nuna ko wannan gabar tana nuna cewa ba da shaida da gaugawa kafin a neme ta bai dace ba ina fata mun gane bai dace ba abinda aka fi so ka ba da shaida lokacin da aka neme ta ko ku ka ba da shaida kafin a neme ta don kare wani haƙƙi so da kuwa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin zaid bin khalid wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zan ba ku labari ba da mafi alkhairin masu ba da shaida a cikin ku sai annabi yace su ne waɗanda suke ba da shaida kafin a tambaye su wannan shaida kaga a zahiri kamar ya ci karo da wancan hadisin da ya gabata wanda babu cin karo tsakankaninsu tunda ya halatta a wannan hadisi abin da yake nuna halaccin mutum ya bada shaida shi kafin a tambaye shi wannan shaida idan ma'abucin shaida ya jahilci wannan shaida ko kuma idan ya ga wani haƙi zai bacewa ina fata mun gane ya ga wani abu ya faru yana da cikakken ilimi akan haka kuma shi shaida ne sai ga idan yin shiru wannan haƙin zai bace ko kuma abucin wannan haƙin zai rasa haƙinsa sai fito ya ba da shaida kafin a nemi shaida amma yin azarbaɓi da gaugawar ba da shaida kafin a nemi ƙashe da wasu malami suka ce bi dace Allah samu dace wa yaqunun wa la yu'tamanun sannan waɗannan mutanen za su kasance masu ha'inci wa la yu'tamanun ba a amuntuwa da su وينذرون وينذرون وينذرون ولا يفون sannan sukan ɗauki bakance ba sa cikawa kaga waɗanga ababen guda uku su ne suka faru bayan gabatan mutanen alkhairi wanda annabi ya ba su shaida cewa mutanen ƙwarai bayan gabatar su mutanen da suka bai bayan su abinda aka fara samu na halal cikin su an ga sufufin ne mutanen da suke ba da shaida kafin a nemi shaida su kuma ya kasance shaida su ta ƙarya ce ko ko shaida ce ta neman abinci ga khiyana tattare da su ba iya amintuwa da su sannan sukan ɗauki bakanci ba sa cikawa wa yadhharu fihim siman sannan zaka ga yana bayyana a cikin su babban jiki masu kiba malamai suka ce kiba a cikin zatin karan kanta ba aibi bane ba sai in ya kasance mai yin kiba yana neman ta ne saboda karkata ga rayuwar duniya kawai ina fatan mun gane saboda aka yin halicci wasu da haka da kiba kaga su kan ba abin zargi bane ina fatan mu gane daga cikin magabata ma an samu manya manya shahararru da aka musu shaida da takawa da zuwa da tsoron Allah kuma mutane masu manyan jiki kenan abinda ake nihi da jiki abin zargi jikin da aka nema dan raha da jin dadi ko da ko da abin da bai kamata bane Allah ya samu dace wa fihi an ibn mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة وعلى الشهادة والعهد ونحن صغار هكذا عبد الله بن مسعود من زال الله سيرا دامن شاء الله صبته أجريش قال يجي khairun nasi karni mafifitan mutane su ne wanda suka rayu da ni wanda suka yi zamani da ni ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahu sannan wanda suka biyo bayan su thumma alladhina yalunahu sannan wanda suka biyo bayan su kaga riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud shike nuna cewa annabi ya ambaci karni biyu ne bayan karnin shi ina fatan mun gane sabanin riwaya ta Imran bin Hussein wanda yake zaton wayiwa annabi ya ambaci karni uku ne bayan karnin shi kaga shi zato yake shi kuma Abdullahi dan Mas'ud yana nihin yaqini ne ana gabatar da yaqini akan me zato kenan karni biyu annabi ya ambata bayan karnin shi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma yaji'u qaumun sannan wasu mutane za su zo tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wanda shaida ɗayansu za ta gabaci rantsuwar shi wa yaminuhu shahadata ko kuma rantsuwar shi ta gabaci shaida shi bi ma'ana ba ruwansa yayi rantsuwa ne kahin shahada ko yayi shahada kahin rantsuwa ba abin da ya dame su babu takawa babu tsoron Allah game da shi da wannan imana ba sa takan tsantsan wurin ba da shaida da yin rantsuwa akan haka qala ibrahim ibrahim yace kanu yadribuna na ala shahada magabata sun kasance suna dukan mu suna ba mu kashi akan ba da shaida wal ahd da kuma alkawali wa nahnu sighar alhalim muna da kanan muna da kananan shekaru imana muna yara magabatan mu iyayen mu da malaman mu sukan bige mu su ba mu kashi game da abin da ya shafi shi da su hana mu ba da shi da kan matsala ko kuma yin rantsuwa da duka alkawari wanda ke nuna kaga hali ne na magabata nisan ta gaugawa ba da shi da kafin a neme ta in ko za ka ba da shi da ba a neme ta ba ya zaman to za ka ba da ta ne inda ta dace ganin cewa idan baka ba ta ba wani haƙƙi zai salwanta ke fihi masai malai ce a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko الوصية بحفظ الأيمان وصية أكن كيا يرنسوا كما يدى مكا جعفر قنباب كينا بيداتي ومتين يترنسوا دا الله يشنع الأمر سكودا كو غسكيا يكي يوي ترنسوا yakan sa girman Allah ya fada a cikin zuciyarka ya kasance ba sai ka yi rantsuwa ba cikin lamarinka gaba daya labari ne zaka badawa wani abu ne zaka kulla wani haraka kasuwa da makamantansu ba sai karantsi ba ina fatan mun gane in ko kaga karantsi to abin zaka ba shi muhimmanci kuma kana la'akari game da abin da ka faɗa ina fatan mun gane shi yasa zaka ga ko cikin mu'amalan mutane ta yau da gobe mutumin da yake rantsuwa cikin zancensa da ba da labarin shi ba a fi a karɓi zancensa ba ina fata mun gani amma akwai mutumin da an san baya gauga rantsuwa yakan ba da labari ne koyi abubuwansa ba su ya rantsi yana yin rantsuwa za ka gaba a tambesa sau da an san baya rantsuwa sai in ta kama kuma in ya gaita da gaske ne ke shi yasa ba a san yawan rantsuwa kenan الثانية مسألة تبيع الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة بعد labari da aka game da cewa lalle rantsuwa manfaqatul lisila abu ne wanda zai sa kasuwancin ka ya shiga ya karbo wurin mutane wallahi wannan abu mai kyau ne wallahi na asali ne wallahi original ne wallahi ban same shi ba kasa ga yadda ka taya kaga mutum zai yarda da kai kuma ya karɓi kasuwa kai sai abinka zai gauga shiga saboda mi ka yi rantsuwa a kanta ka gaya ma mutane abin da za ka yardar da su shi ne rantsuwa to sai annabi ya ce mamhaƙatu lil baraka yin haka yana shafi albarka kasuwa ko ya zamanto albarka hissi ko ma'anabi yana zamanto a shafi albarka hissi ya sa dukiyar taka ta salwanta ta hanya a sace ta ko ka je sai ya yan fashi da makami su kwace ko kuma gobara ta cinye ta kaga babu wanda kai hasara kamar wannan ko ya kasance ga duke ka tara ta amma baka iya amfanuwa da ita ba za ka ci mai kyau ba za ka sha mai kyau ba za ka tallafa ma wani ba ina amfani irin wannan dukiya kaga an shafi albarkar ta kenan الثالثة مسألة أكو الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه وعيدي mai tsanani. game da wanda baya saya sai da rantsuwarsa haka ba zai sayar ba sai da rantsuwa الرابعة مسألة تهدو التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي فذكر وأكن شوى للي زنبي يكن جرما يزن ببا ترى دا كرمتن أبن دي جاو ونن زنبا هنا فاتا من قال كما تلك مي جرما كي kaga me yasa abin shi ya girmama babu abin da zai sa girman kai ba wadata to me ka girman kai ba hali ba matsayi me ka girman kai ina fata mun gane tunda shi hali da wadata ababe ne wanda an san sana iya kawo mi girman kai innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna ya iya nuna isa da girma saboda yana matsayi ko dukiya to kai baka da komai ba matsayin ba dukiya to girman kai na mai shi yasa annabi ya ce irin wa mai halin nan ga talauci ga girman kai Allah ba zai musu magana ba sannan sanar da azaba mai radadi Allah ya kiyaye mai kare al-khamisa mas'ala ta biyar dhammu alladhina yahlifuna wa la yustahlafun zargi game da mutanen da suke rantsuwa ba a nemi su rantsuwa ba as-sadisa mas'ala ta bakwai ثناؤه صلى الله عليه وسلم على على على القرون الثلاثه yabo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan zamanna ko mutane guda uku ko al'umma guda uku da suka rayu karni bayan karni dan daga al'umma shi wanda ya rayu da su shine sahabban shi sannan tabi'i da tabi'u tabi'i aw al arba'a ko kuma guda hudu wa dhikru ma yahduthu ba'dahum da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abin da zai faruwa bayan al'ummomin da suka fi kowane al'umma alkhairi bayan shudewarsu السابعة مسألة تبقي zamun ladina yashhaduna wala yastashhadun zargi ga mutanen da suke ba da shaida kafin a neme su shaida athamina mas'ala ta takwas kaunu salafi yadribuna as-sigara ala ash-shahadati wal ahd kasancewa magabata suna dukan yara kanana su ba su kashi akan ba da shaida da kuma alƙawari ko rantsuwa wannan shine ƙarshen wannan babu sai abin da ya shafi شرحنا عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله ما ليتي أصل اليمين أصل الرنسوة إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه كسني كدي أن شرعا تاتني دنك أرفف الأمر لأكي رنسوة أكنسا وتعظيما للخالق دكما جرم ما وأكن مهل التشيني الله لندوان دزي رنسوة أكن وانا أبو yana son ya tabbatar maka ya yardar da kai game da abin nan da zai baka labari ina fatan mun gane kuma a lokaci guda yana mai girmama Allah cikin wannan rantsuwar da sai ولهذا saboda haka ne wajaba Allah ya halifa illa billah ya zamanto wajibi ne kar a rantsi da kowa sai Allah shi kadai ba a rantsuwa da wani wanda ba Allah ba wa kana al-halifu bi ghayrihi min ash-shirk sai kasance rantsuwa da wani wanda ba Allah ba yana daga cikin shirka wa min tamami hadha at-ta'zim Allah ya halifa illa billahi sadiqan yana daga cikin cikar wannan girmamawa kar mutum ya kuskure rantsi da Allah sai in ya kasance na mai gaskiya cikin rantsuwar da yi ina fata mun gane kar ka rantsi da Allah sai in kana da gaskiya kar ka rantsi da Allah kan ƙarya rantsuwa da Allah ko ya kasance abu ne da zai zamanto ya jawo maka kafara in ka saba ma rantsuwa ko ya kasance abu ne wanda zai sa kai aikata laifi in ya kasance rantsuwar da kai ba mai jawo maka kafara bace ba tana daga cikin iman wanda yake alhamus rantsuwar da ke dirima ma'abucinta a cikin gidan wuta duk wani labari da za ka bada daga cikin labaran da suka wuce idan ka rantsi a kan shi to ka ɗayan biyu ne ko ya kasance gaskiya ce kake ko ya kasance mi ƙarya ce kake in ƙarya ce kake yi kaga wannan ita ce imanin hamus laifi ne zunubi ne haramun ne karkar rantsuwa kana ba da labari na ƙarya ina fata mun gane in kuma rantsuwarka game da abin da zai faru nan gaba ne wallahi zan yi kaza wallahi ba zan yi kaza ba to al'amarin kai na gargashin abu uku ko ka kame bakinka daga barin rantsuwar shi ya fi dacewa zan yi ko ba zan yi ba kawai ko ko idan ka rantse to ka aikata abin da kai rantsuwa akan shi sawa in yi ne ko mi ko bari ko ko idan ka rantse ka saba ma rantsuwarka baka da halin sai mi sai ka fara ina fata mun gani kenan ana son mutum idan zai rantsuwa da Allah ya rantse kan gaskiya wa min tamami hada ta'zim ala cana daga cikin cikan wannan girmamawa an yahtari mas an yahtari masmahu ma kafarati alhalif ya girmama sunansa an kafarati alhalifi game da yawan rantsuwa kina ya girmama sunan Allah daga yawan rantsuwa falkadhibu wa kathratu alhalifi tunafi ta'zim yin ƙarya da yawan rantsuwa suna kore girmama alladhi huwa ruhu tauhid wanda kuma girmama wannan shine ruhi na tauhidi kada ya ta'alla madaukakin sarki قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه sallallahu alaihi wa alihi wasallam babin da yazo game da bayanin abin da ya shafi zimmatallah abin da yazo game da alƙawalin Allah da kuma alƙawalin annabin shi sallallahu alaihi wasallam na wa'idi ga duk wanda suka karya da alƙawalin Allah ko alƙawalin manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qaulillahi ta'ala da fada Allah madaukakin sarki wa aufu bi ahdillah wa aufu bi ahdillah ku cika alƙawalin Allah idza ahadtum idan har kuka dauki alƙawali wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsuwa ba'da tawkidiha bayan kun karfafi wannan rantsuwar da tawkid mafi girman alƙawli daga cikin alƙawlan Allah madaukakin sarki shine ibada shi shi kadai ba tare da hada shi da wani abun bauta ina fatan mun gane wannan shine farkon alƙawalin da Allah madaukakin sarki ya dora ma bayinsa na cewa su bota masa shi kadai kada su saba masa alƙawalin annabi sallallahu alaihi wasallam akan mutane shine ya kasance shine abun koyin su kar su masa kishiya cikin abun koyi dan shi kadai ne Allah ya turo musu a matsayin manzo da zai sanar da su yadda za su bota ma Allah ina fatan mun gane sannan haka idan ka ɗauki alƙawli tsakankaninka da Allah madaukakin sarki ka cika wannan alƙawalin idan ka ɗauki alkawali tsakankaninka da manzan Allah sallallahu Alaihi ka cika wannan alkawalin ko ku ka ɗauki wani abin da za ka yi bisa ga alkawalin Allah ta wannan abin ka cika shi ka ce mutum alkawalin Allah zan yi abu kaza zan maka kaza wannan abin ka cika shi saboda ka karfafa alkawalin da mi da rantsuwa da Allah maɗaukakin sarki an burai da ta kala كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا امر اميرا an karbo daga buraida kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata a gare shi ya kasance idza amara amiran ala jayshin aw sariya idan annabi ya shugabantar da wani shugaba ala jaysh akan rundina aw sariyatan ko ko akan sariya bambanci tsakanin aljaysh da asariya malamai suka ce jaysh shine babbar rundunar da take doke da mutum sama da dubu biyar ita kuma sariya ita ce ya kungiya ko wata tawaga ta mutum da bata kai 500 ba 400 da makamantan haka awsahu bi taqwallah to idan annabi ya jagorantar da jagora a cikin su yanda aka tura su jihadi sai annabi ya mishi wasiya bi taqwallah da ji tsoron Allah bana kiyaye dokokin Allah wa man ma'ahu min almuslimin khairan sannan kuma ya mishi wasiya game da kula da waɗanda suke tare da shi na musulmi wanda za su fita jihadi tare da shi ya kiyaye haƙƙinsu kar ya wahalar da su ya fore su da kyakkyawa ya hana su aikata mummuna ya musu kyakkyawan mu'amala wurin fatar surun jihadi faƙala sai ya ce ughzu bismillah ku fita jihadi ku yi yaƙi bismillah kuna mai neman taimakon Allah maɗaukakin sarki cikin yaƙinku fi sabilillah sannan ku yi yaƙin don neman kusancin Allah don neman ɗaga rayan musulunci kaga wannan abu biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fore su da shi na farko ughzu bismillah ku yi yaƙi kuna masu neman taimakon Allah dan Allah shine ke bada taimako a ci nasara idan aka fita jihadi da haka ku nemi taimakonsa sannan yaƙin ya kasance fi sabilillah ne kar ku yi don neman ganima kar ku yi ni don neman suna kar ku yi don a ce ku mazaje ne wurin yaƙi a ku yi ne kawai don neman kusancin Allah madaukakin sarki qatilu man kafara billah ku yaƙi man kafara billah duk wanda ya kafirce ma Allah madaukakin sarki kaga shi asalin yaƙi ana yin shi ne saboda me kafirci a yaƙi wanda suka kafirce ma Allah kafirci shi zai sa aimi a yaƙe su wanda kaga kafirci shi ɗaya ne daga cikin asbab da sukan sa ayi jihadi a yaƙi masu yin shi don neman ceto su da taimako su ko sun musulmi da su dawo a cikin musulunci amma banda kafirci akwai wasu ababe na daban da za su iya sa a yaƙi mutane ina fatan mun gane zakka idan mutane suka haɗu suka hana za a yaƙe su a kanta kamar yadda abubakar rahimahullahu ta'ala as-siddiq ya yaƙi mani'uz zakka wanda suka hana zaka ya yaƙe su hasidin suka kai suka ba da zaka haka mutanen da suka kiran sallah gaba ɗaya a cikin garin za a iya yaƙa su don haka da makamantar zargacin asbab wanda su iya sa a yaƙi mutane ko da ko ba kafirci suke ba ina fata mun gani kenan kaga kafirci na daga cikin asbab da sukan sa a yaƙi mutane shi yasa annabi ya ce qatilu man kafara billah ughzu wala taghullu annabi yace ku yi yaki ku yi jihadi wala taghullu kada ku boye wani abin da aka samu na ganima dan kanku kafin araba ina fata mun gane dan alghulul shine mutun ya boye wani abu na ganima ya kebanci da shi kafin araba wanda wannan kabira ce min alkaba'ir ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة كما يدى الله يجي دون دي دوكي وانا أبن غنيمة يقوي كافن عربا تو زي زود أبن دي يقوي الننغو بأل القيامة الله يجي يشي من كاري تنكاغا دوكي يجي تمي ta musulmi gaba da ya kamata ba kai ka muru da ita kai kadai sabanin saurayin wanka musulmi shi yasa wasu mutane suka ce za a iya sa dukiyar ƙasa ƙarƙashin gulo ne bai dace mutum ya dinga kwashi dukiyar ƙasa yana ci shi kare dukiya ce ta al'umma gaba ɗaya ina fatan mun gane yawon Allah ke shi mai kare annabi ce wala taqdiru sannan kar ku yi alghadar alghadar shine alkhiyana yaudara yaudarar da aka hana kun yarjejeniya ku da wasu kafirai to kyanta ku cike wannan yarjejeniya kar ku saba ba su sani ba ku kai musu farmaki ku kashe su wannan khiyana ce ina fata mun gane amma khiyana wadda dama ba ku riga kuka yarjejeniya da kafirai ba wannan yana daga cikin salo da dubara na yaki ina fatan mun gane sawa'un ku kai gari ne farmaki ko kuma lokacin da ake jihadi tsakankanin ku da kafirai ka yaudari wani da wata salon yaki ko dubara ka kashe shi kamar da Ali bin Abi Talib yamma wani kafiri sun fito za su mubaraza shi da shi to sai mutanen ya fuskanto Ali bin Abi Talib Ali shi ma ya fito za su buga an buga irin na farawa da ake kafin jama'un su haɗe sai Ali bin Abi Talib yayi tsawa yace ban fito dan in yaki mutum biyu ba sai wanda ya fito zai yaki Ali sai zaton wani mutum ya taho shi ma ko da ya waiwaya sai Ali ya cire mishi kai kaga ya yaudare shi amma yaudara mi wanda ya halatta ta dabarar yaki ya nuna mishi akwai wani bayan shi da ya zo don ya kama mishi su yaki Ali sai ya waiwa shi kuma sai kashe shi to khiyana kenan wadda aka hana khiyana wadda yaudara bayan an yi sasanci an tsagaita wutar yaki tsakankanin ku da kafirai to bai halatta ba ku yaudare su kai musu ba zata ku kai musu farmaki amma wadda ba a shelanta ta ba babu lafi tana da cikin salo da dabaran yaki wala tumathilu annabi ya ce kada ku yi me yake cewa ka cancana gawa bayan an kashe mutum a cire mishi hanci ko kunne ko ta gaba da cin gabobin jikinsa kada ku yi haka wala taqtulu walidan kada ku kashe yaro karami wa idza laqita aduwwaka min almushrikeen fad'uhum ila thalath khisalin aw khilal annabi ce idan ka haɗu da makiyanka daga cikin mushrikai to ka kira su zuwa ga halaye guda uku sune khisalin au khilal da khilal da khisal kalmomi ne mabamanta juna wurin karanta amma duk ma'anar su guda ce ka kira su zuwa ga halaye guda uku fa ayyatuhunna ajabuka faqbal minhu kowace ɗaya daga cikin guda ukun suka karba maka to ka karba hanzarin su bi ma'ana ka yarda faqbal minhu wa kuffa anhum sannan ka kame daga barin yakin su ثم ادعوهم إلى الإسلام wasu malamai suka ce wannan thumma za'ida ce thumma du'uhum ila al-islam ka kira su zuwa ga musulunci kenan farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi ne mi al-islam musulunci fa in ajabuk idan suka karba maka suka musulunta faqbal minhum karba hakan daga wurin su shikenan ba zaka yake su ثم ادعوهم الى التحول min darihim ila daril muhajirin bayan sun musulunta sun yarda da musulunci sannan ka kira su zuwa ga su bar garin su su koma garin da aka yi hijira bai mana garin da musulunci ke ya kahu don su bauta ma Allah yadda suke su bai mana can yafi don can za a karantar da su addinin su da yadda za su bauta ma ubangijin su sama da zamanin su a cikin ƙauyen su da garin su inda aka inda aka sa su musulunci gwamma su koma can inda da kai malamai da za a karantar da su addininsu wa akhbirhum sanaka ba su labari annahum in fa'alu zalika idan suka yarda suka bar garin su koma garin muhajirai falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma alal muhajirin suna da duk abin da muhajiruna suke da sannan yana hawa akan su duk abin da yake kan hawa akan al muhajiru ina fatan mun gane ya mana duk abin da za a raba su ma za a raba da su ganima da makamantansu kuma duk abin da ke zama wajibi akan muhajirai na fata jihadi da makamantansu su ma zai hau a kansu fa'in abau idan suka ƙi an yi tahawwalu minha su bar garinsu zuwa garin muhajirun fa'akbirhum to ka ba su labari annahum ya kununa ka a arabin musulmi to za su kasancewa ne kama laraba mazaunan ƙauye na musulmai da suka ƙi su yi hijira ya jiri alaihim hukumullah hukumcin Allah zai gudana a kansu na wajibi ne su yi sallah wajibi ne su yi azumi su yi zakka su yi haji daga cikin ababen da ke wajibi a kansu duka ya hawa kansu haka wajibi ne a yi hukumcin Allah a cikinsu wanda ya kashe a kashe shi wanda ya ma wani illa a masa wanda ya sata cire mai hannu duk dai hukumcin Allah zai hau a kansu amma su yi zaman su a inda suke wala yakunu lakum fil ghanimati wal fai'i shay'un sai dai ba za su samu komai ba a cikin ganima da aka samu da kuma alfai alghanima shine abin da aka samu wurin makiyayen da aka je wurin jihadi aka yi galaba a kansu alfai'u shine abin da aka samu wurin jihadi kafin a yi gumurzu da arna suka tsere suka bari na dukiya kaga dukiya ce da aka samu barida ba tare da wani yaki ba ko kuma abin da aka tara na baitulmal duk zai zamanto alfai ina fata mun gane to ba su da rabo cikin ganima ba su rabo a cikin alfai illa an yujahidu sai fa in sun yi jihadi ma'al musulmin tare da musulmi kenan idan suka yi musulunta suka yarda aka ce su bar garinsu su koma inda aka yi hijira don su karu su koyi musulunci suka ki suka ce sun yi son su zamna inda suke a wurin iyalinsu da gonakansu da abubuwan da suke na kiwo sun yi zaben nan to sai a shaida musu hukuncin su kamar hukuncin sauran larabawan mazauna karkara ne da suka musulunta suka ki barin garinsu ba su da komai a cikin ganima da alfai ina fatan mun gane yana in ma sun samu abu bai wuce su samu haƙƙin zakka da mawadatansu suka cire suka bada tunda tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim zakka akan karbe ta ne a mawadatan gari a raba ma talakkan garin su suka fi cancanta da duke sama da a tura ta wani sun fi cancanta da ita sai in su sun wadata sannan a tura ta wani ina fata an gane sai fa in sun yi jihadi tare da musulmi kenan idan suka yi jihadi an yi shelar jihadi suka fito suka yi jihadi tare da musulmi ta wannan lokacin sana da rabo cikin alghanima sana rabo cikin alfai fa inhum abu idan suka ki bi ma'ana suka ki su musulunta kun kira su su musulunta suka ki cewa ba za su musulunta ba fas'alhumul jizya ku tambaye su jizya jizya wani abu ne da za su bada su zamana inda suke su yi addinin da suke so ko su zamana cikin garin musulmi su yi addinin su suna ba da jizya don kariya a gare su idan sun ba da jifa inhum a jabuk idan suka yarda za su ba da jizya faqbal minhu to ka karbi jizya daga hannunsu wa kuffa anhum sannan ka kame hannunka daga barin yaƙarsu fa inhum abaw idan suka ƙi ba da jizyar sun kisa musulunta suka ce kuma ba za su ba da jizya ba fasta'in billahi wa qatilhum nemi taimakon Allah kai ake su shi kaga musulunci yana da tsari ina fata mun gane mutanen irin malahida da mutanen da suke zargin cewa musulunci ya yadu ne kawai kalkashin kisa da jinin mutane ba gaskiya ba ne kaga za a kira mutane farko zuwa gami musulunci idan sun kiyafa su ba da jizya su yi addininsu idan sun ki su ba da jizya su yi sami lokacin nizami lokacin za a yake su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah kenan kaga ana ba su zabi in za su ba da jizya sai su bota ma Allah akan sai su bota su akan addinin su su ba da jizya hatta yi utum jizya ta an yadin wa hum sakhiru fa in abaw idan suka ki su ba da jizya fasta'in billahi wa qatilhum to ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki wa qatilhum ka yake su wa idha hasarta ahla hisni annabi ce idan ka kewaye ma'abuta ganuwa mutanen da suna da garinsu da suka mishi kofa da bango sai ka kewaye garin ka yi muhasaransu fa'araduka sai suka nemi an taj'ala lahum zimmatan lahi wa zimmatan nabiyyi suka nemi ka sanya musu alƙawalin Allah da alƙawalin annabinsa فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه نبي تشدو كرك كسكور كسن يا مس القول الله كو القول النبي صلى بمعنى أنزو أن إسكو غري suna da ganuwa sawa'un saman dutse ne suke ko kuma suna da garinsu sun kewe shi sun masa kowa sun masa ganuwa ta da za a iya shiga ba to kaga in aka zagaye su wannan alama ce ta cewa za su wahala kaga in aka zagaye mutane wani abu zai shiga ba za su yi amfani da abin da ke ciki ne in ya kare za su buƙaci fitowa su mika kansu da hannunsu ba tare da yake ba ina fatan mun gani kamar yadda aka masu sojan france a cikin wagga shekara a yamai killace su aka yi shugaba cani da mabiyansa da suka yi shawarar cewa su bar ƙasa suka ƙibari suka so su nuna girman kai da jiji da kai ambasadan sai dinga surutar zancen banza sai aka killace wurin aka zagaye shi sai zamanto yanzu cimakar da ke ciki kawai suke ciki kuma suna da yawan gaske don sun haura dubu kamar yadda suka kai sai cimakar ta ƙare kaga yanzu dole mi dole su fito hakan yasa dole suka bar ƙasa ina fatan mun gane to ko a da idan aka isko ƙasa aka zagaye ta sai a zamuna nan wata shidda har shekara ana zagaye da ita a bar soja na musamman da za su kula da ita kaga sojan da suka zagaye wurin su kam tallafi na zo musu taimako na zo musu suna nan da makamansu suna jiran ko ku hito ku sallama ko ku yi ta zama abinci ya ƙare yunwa ta galabaitar da ku ku hito ku sallama ko isko ku a karkashe ku ba tare da wahala ba to annabi ce idan ka isko mutanen da suke da ganuwa ka musu haka sai suka kasa yadda za su yi suka nemi ka sa musu alƙawalin Allah da alƙawalin annabi akan wani abu da kuka yarjejena tsakankanin ku da su annabi ce kar ka sa musu alƙawalin Allah kar ka sa musu alƙawalin annabi lakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabik kawai sanya musu alƙawalin ka kai mayakin shugaban yakin ko alƙawalin abokananka ku yarjejena tsakankanin ku fa'innakum annabi ce saboda ku an tahfiru zimmamakum ku warware alƙawalinku ku mutane wa zimmata ashabikum da kuma ku warware alƙawallanku ku shugabanni ko kuma ku warware alƙawallan abokanku da kuka ɗuka tsakankaninku da maƙiyinku ahwanu min an tahfiru zimmatan lahi wa zimmatan nabi shi ya fi sauƙi sama da a ce kun karya alkawalin Allah da alkawalin manzan Allah hakan zai sa a raina Allah a raina annabi mafi sauki duk da shi ma bai kamata ba ku warware alkawalin ku ku ku saba sama da ku doki alkawalin Allah da annabi ku warware shi ina fatan mun gane wannan shine asalin babu kenan in za ku doki alkawali tsakankanin ku da su bisa ga wata yarjejeniya ku doki alkawalin naka kai shugaban yaki ko kai ko abukanka don in kuka kasa kuka warware alkawalin shi ya fi sauƙi sama da ku ce musu mun muka alkawalin Allah da alkawalin annabi sannan ku saba shi hakan zai ja ku shawo aibi akan Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun gane wanda dukkan biyu bai dace ba amma mafi munin ku dauki alkawalin Allah da na annabi sannan ku warware shi fa idza hasarta ahla hisni annabi ce sannan idan ka kewaye kuma ma'abuta ganuwa fa'araduka sai suka nemi an tunziluhun ala hukumin layi fala tunziluhun ala hukumin la idan ka kewaye wasu masu ganuwa fa'araduka sai suka nemi an tunziluhun ka saukar da su akan hukumcin Allah fala tunziluhun ala hukumin la annabi ce kada ka sabke su akan hukuncin Allah bana kuka yarjejeniya tsakankanin ku ka killace su ka kewaye su sun azautu sun galabeta suna so ku tattauna akan yarjejeniya ka sabke su akan wani hukuncin Allah kalkashin yarjejeniyar za ku yi Allah annabi ce kar ka sabke su akan alƙawarin akan hukuncin Allah sabke su akan hukuncin ka kai menene illa lakin lakinin zulhum ala hukumika fa innaka annabi ya ce illa shine saboda kai kin shugaban shugaba da zaka sabke su akan hukuncin Allah la tadri atusibu fihim hukm Allah amla baka da masaniya zaka dace da hukuncin Allah ko ba zaka dace kenan sabke su akan hukuncin ka in kai kuskure kanka sai aka gyara amma in ka sabke su akan hukuncin Allah akai kuskure kamar kun jingina ma Allah ƙarya ne kuma hakan bai dace da Allah ina fata an gane rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi kaga wannan hadisi a game yana ba mu sifa ta jihadin musulunci da kuma halaye masu kyau wanda jihadin musulunci ya tanada wurin mu'amalanta abokanan adawa daga ciki kaga annabi ce kada a kashe mi yaro a wata riwaya an hana kashe mace da mutumin da ya manyanta ta fuska shekaru ya tsufa kai balma an hana kashe wanda suka keɓanta wurin bautarsa kawai suna ibada idan ku shigo jihadi kuka isko su su ba za ku taɓa su a wani lokaci ya kamata ku taɓa su idan ya kasance masu taimakawa ne wurin yaƙan musulmi idan aka samu wani yaro zakiyi daga cikin yaran arna da ya iya dubarar yaƙi ko da bai share ka ba amma yana nuna musu ga musulmi can yana nuna musu ga abin da ya kamata su yi to ya halatta shi a kashe shi ko mace ce ko namiji ne ko yaro ne ko da ko ya mai ta fuskar shekaru amma mutanen da ya kame ya bar kansa sakan ko ya kasance yaro ko mace ko ya mai ta fuskar shekaru an hana a kashe shi wurin jihadi kuma an hana a ciccire bishiyoyi ko itace don a bar tabi'a ta yi kyau mutane su amfana sabanin abin da ake yanzu kadiba abin da yahudawa suke ga musulmi a gaza mafi yawan wanda ake kashewa suke kasancewa da'iyya a cikin abin da ke faruwa na yakin gaza mata ne da yara ƙanana wanda ake jihadin da su da wuya ake kashe mutum ɗaya ko biyu in an kashe biyu cikinsu to kafin a kashe su an kashe mutum ɗari ko ɗari biyar na tsakankanin yara ƙanana da kuma mata kuma yin abin da suke bisa ga hadafi suke yi sun sani ba wai kuskuren kisa ba ne ina fata mun gane kawai haƙadi ne da ƙeta da ke cikin zukatansu kawai nawa ne suka kai hari a masallataya suka rubuza su gaba ɗaya kai ban likitoci ma ba su bari ba tsakankanin masu magani da wanda ake ma magani kai ina batun jihadi ga wanda ke kwanci akan gadon likita na mushi magani to har su ba su bari ba sukan tarwatsa su su hallaka su kaga bambanci tsakankanin tsarin musulunci da kuma tsarin kafirci amma da haka sai kaga suna zagin musulmi kan cewa musulmi su ne 'yan ta'adda alhalin su ne 'yan ta'adda na gaskiya Allah ke shi mai kare fihi masail a cikin wannan babin akwai matsaloli al'ula matsala ta farko alfarku baina dhimmatin lahi wa dhimmatin nabiyhi wa dhimmatin musulmi bambanci tsakankanin alƙawarin Allah da alƙaulin annabinsa da alƙaulin musulmai sai dai malamai suka ce nan abin gyara da za a yi mai ibn abdul wahab gyara a nan kamar yadda ibn uthaymin ya ce alfarqu baina zimmati llahi wa nabiyhi wa zimmati muslimi bambanci tsakankanin zimma Allah da annabin shi da zimma ta musulmi kenan abin biyu ne dan zimmar Allah ita ce zimmar annabinsa sannan zimmar musulmi kenan zimma guda biyu ce الثانية مسألة تبي الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا nune zuwa ga mafi karamcin al'amari biyu ta fuska haɗari a ga annabi ce sabke su akan zimmar ka kai da abokananka shi ya fi sauƙi sama da ka sabke su akan zimmar Allah da annabi sannan ku warware wannan zimma ta ku tafi karamcin muni sama da waccan ina fatan mun gani الثالثة مسألة أكو قوله أغزو بسم الله في سبيل الله nura da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ughzu ughzu bismillah ku yi jihadi bismillah da sunan Allah fi sabilillah kuma dan ne mai yardar Allah kenan karka yi yaki sai kana mai taimakon Allah karka yi yaki sai dan neman daga tutar Allah da kuma daukaka musulunci addinin musulunci kai zaman to kawai yakin ka ne kawai dan kasarka kawai da mutanen ka ba wai hadafin ka ba daukakan musulunci da musulmi ina fatan mun gane yawwa karkace dan kabilar kai ne da mutanenka a ya zamanto dan musulmi da musulunci in ma kasarka zaka karewa kasancewar musulmi da musulunci musulmi da musulunci dake cikin ta ne kake karewa amma wai kawai ba dan kasar ba kare ina fatan mun gane arabi'a mas'ala ta hudu qawluhu qatilu man kafara billah fada annabi da yace ku yaki wanda ya kafirce ma Allah madaukakin sarki الخامسة مسألة تبير قوله استعن بالله وقاتلهم فدار النبي ديتي نيمو تيمكون الله كياكيس شكاك دم ياكي زي نيمو تيمكون ونيني وري ياكيسا الله سود الله شكي بعد نصر شكي سأسامو لو كاكا وري ياكي kaga yawan makamanku da adadin yawan mutanenku ba shi ke sa ku samu nasara kan abokan adawanku ba taimakon Allah ne ina fatan mun gane yau so nawa ne aka samu mutanen da ke kaɗan ta fuska adadi ko makamman da suke da a matsayin tanadin kayan yaƙi kaɗan kuma Allah ya ba su nasara kan maƙiyansu masu yawa masu tanadi mai yawa kuma so nawa mutanen da ke da yawa da yawan tanadi su je wurin jihadi a karya su wanda ke nuna wa kibara taimakon kenan Allah sai a nema taimakon Allah السادسة مسألة تبير الفرق بين حكم الله وحكم العلماء bambanci tsakankanin hukuncin Allah da hukuncin malamai ina fata mun gani kenan ko malami yanzu aka ma tambaya da Allah malami ne da hukuncin musulunci ko hukuncin Allah akan kaza yana daga cikin ladabi ka ce to hukuncin Allah akan abin da ka tambaya bisa ga abin da nake hange ko nake gani kaza ne yana daga cikin mas'ala ce ta ijtihadi sai fa mas'ala ce mai nassi zahiri qarara bai duka shakka wa mutum yace maka menene hukuncin riba a musulunci ko a me yake cewa ko kuma a hukuncin Allah sai ka ce riba haramun ne wa halallahu al-bai'a wa harrama riba kaga kana dalili kai tsaye amma duk mas'alar da tana bukatar ijtihadi da bincike mutu ya tambaye ka hukumcin Allah ci sai ka ce to hukumcin Allah a bisa ga zatona ko bincike na kaza ne ci wata misali to in kai kuskure ma ya tsaya kanka amma ka ga hukumcin Allah kuma ba daidai ba kaga kamun Allah ƙarya ina fatan mun gane kina akwai bambanci tsakanin hukumcin Allah da hukumcin malamai السابعة مسألة تبقى في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا كسن شوى الصحابي ya hukumu inda alhaja yakan yi hukumci a lokacin bukata bi hukumin da wani hukumcin da la yadri ay wafiqu hukman lahi amla hukumcin da bai sani ba zai dace da hukumcin Allah ko ba zai dace zai ijtihadin shi kalkashin wata mas'ala yana tunanin zai dace ko ba zai dace ina fatan mu gane haka zai iya kasancewa kenan duk malami ma a wani lokaci zai ijtihadi yi kokari in yana da ala da suka taimaka mashi wurin ya ijtihadi zai ijtihadi cikin mas'ala yayin kokarin zakulo hukunci cikin biyu ne ko ya dace ko ya kuskure in ya dace yana da lada biyu in ya kuskure kuma yana da lada daya matsayin shi na mujtahidi kenan in yana da ala ta al-ijtihad Allah ya samu dace sai sharhi na Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah ta'ala da yake dan takaitacce ne sai mu kare babu malaci al-maqsud min hadhihi at-tarjuma abin nufi da wannan tarjama ta malam babu ma ja fi zimmatin la zimmatin nabihi yace al-bu'd wal hadar min at-ta'arrud lil ahwal allati yukhsha minha naqd al-uhud naqd al-uhud wal ihlal biha ba'da ma yaj'alu lil a'da'i al-mu'ahidin zimmat Allah wa zimmat rasul abin nufi da wannan tarjama al-bu'd nisanta wal hadar da kiyayewa min at-ta'arrud na bujirowa lil'ahwal game da wasu halayen da allati yuksha minha wanda ana jin tsoro game da wannan halayen naqdul uhud warware alƙawali wal ikhlalu biha da kuma wasa da su ko kuma kawo abin da bai dace ba cikin su halal kenan ba'da ma yaj'alu lil a'da'il mu'ahidina zimmatan lahi wa zimmatan rasuli bayan ya riga ya sanya ga ma'abuta adawa makiya kafirai kenan wanda al-mu'ahidin ne an yarjejeniya da su bayan ya sa musu alƙawalin Allah da alƙawalin annabinsa ba a san duk wani abin da zai kawo halali akan haka a san wannan alƙawalin a cika shi ina fatan mun gane dawo cika shi daga cikin girmama Allah madaukakin sarki rashin cika shi yana sa a raina Allah da manzon shi a ce to kaga sun doki alƙawalin Allah da annabin shi amma gashi ba su cika ina fatan mun gane فإنه متى وقع وقع وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه yadda al'amarin yake malaci duk lokacin da aka samu warware alƙawari cikin wannan halin da kuka kulla tsakankaninku da makiya kuka sa musu alƙawarin Allah da annabi kana intihaka min musulmi sai kasance wannan intihaki ne daga musulmi banna ce ta faru daga musulmi a cikin zimmar Allah da zimmar annabinsa alƙawarin Allah da annabi kenan wa tarka li ta'zimillah da kuma barin girmama Allah madaukakin sarki wartikaban li akbaril mafsadatai da kuma hawan mafi girman barna guda biyu kama nabaha alaihi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadakar akan haka wa fi dhalika aidan tahawinul lid-din wal islam akwai raunana addini wal islam da musulunci wa tazhidu lil kuffar bihi da kuma sa kafare su tsani musulunci da kore su akan yarda da musulunci fa innal wafa'a bil uhudi khususan al muakkada saboda cika alƙawali balle ma alƙawalin da aka keɓance shi ta hanya girmamawa kenan balle alƙawalin da aka akkada shi aka ƙarfafa shi da alƙawalin Allah da Annabi a ciki bi aghladil bi aghladil mawathiq da mafi kaurin mithaqi bi ma'ana alƙawalin da aka hada shi da zimmar Allah da Annabin shi kenan من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه تكيي وانا القول da kyautata shi da cika shi kuma yana daga cikin kyawawa na musulunci wanda suke kiran ma'abuta adawa ga musulmi da musulunci masu adalcin su zuwa ga fifita musulunci da kuma besa ina fata an gane kenan idan musulmi suka dauki alƙawarin Allah da annabinsa suka yi rantsuwa akai akan wani ta yarjejiyar da suka kulla tsakankaninsu da kafirai kuma suka cika ba su saba ba to hakan yana sa kafirai masu adalci su yarda da cewa musulunci gaskiya ne amma idan suka saba kaga abin zai koma ga musulunci da kuma musulmi su ce ga sanan ba su cika alkawarin Allah ba bayan sun ce alkawarin Allah ne da annabin shi kuma gashi sun saba ina fata mun gane shi yasa idan kuka kulla yarjejeniya tsakankaninku da kafirai na tsagaita wutar yaƙi ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba kuka ɗauki alƙawalin Allah akan haka wajibi ne ku cika kamar yadda ya faru tsakankanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafiran makka qurayshawa a sulhul hudaybiya in kuna da labarin shi gashi annabi da sabban sun zo su shiga garin makka an hana su shiga aka zo aka kulla sulhu tsakankanin annabi da shida kafiran makka ga sharaɗinsu kaza da kaza da kaza da kaza da kaza waga shekarar ba za ku shiga ba in kaza ya faru kuma kaza ne kaza da kaza kaza wanda ya zo zai shiga me yake cewa cikin ku hana shi naku in ya zo shiga cikin mu a bar shi in namu ya zo shiga a hana shi annabi ya yarda sahabbai wasu ba su ji daɗi ba akan haka amma annabi ya yarda suka tahi akan wannan alƙawalin kuma annabi bai saba ba su suka saba kaga rashin sabawa annabi yana nuna gaskiya al'amarinsu da musuluncinsu wanda zai iya jan wasu su yi la'akari da hakan su karɓi musulunci saboda halayen musulmi da ɗabi'unsu masu kyau Allah samu dace nan zamu dakata mu na faɗa daidai Allah samu samu ladan shi kuskure kuma kamar haka Allah ya fi mana gaba da assalamu alaikum wa rahmatullah